بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهادي وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين هكذا يوم مجال الأزمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله زم فارا ذكرتم مصباح الراوي ماذا تشهد وإن يكن في كتاب المسلم وإن يكن تابعه في سيره سواه فالصحيح أي لغيره كمثل لولا أن أشق متبع فيه محمد بن أمر فارتفع وفي البخاري أبي عن أبيه في الخير قد شوبئ فيه من أخيه كما الرئيف أي لسوء الحفظ أو إرسال نوع تدليس نوع جهل أو ينال حسنا بسوى دليله إن جاء فهو أحسن لغيره نحو حديث امرأة تزوجت فأتقن عليه ثم غنيت في الترمذي وفي الرجال آسم لغير ذا الطريق فهو قائد وفيه أبو تدليس هشيم حديث جمعة رواه التيمي ما رأه لفسق ما رواه لمن جبل وفق ما ساواه ومن يقول أسد سهيه مرند أو ظهر الترجيح والمجمع الذي يقارب الحسن لو هو في قول أبي هاتم عن تشنا زيارة اتقادكم وإن يكن تابعه في سيره سواه idan ya zama hadisin da yake ya kai matsayin a ce kyakkyawa da shi a kansa sai ya zama ya sake zuwa ta wata ta wata hanya wadda ita ma dai ta kai matsayin a ce kyakkyawa ce hadisi ya zo ta hanyoyi biyu wanda ta kowace hanya kowace hanya daga ciki ta isa a ce kyakkyawa ce ita a kanta amma dai bata kai a ce ingantacciya ba ce hadisi ya kai matsayin a ce hasanun lizati amma bai kai a ce matsayin sahihu ba to fa sahihu to a irin wannan sai a ce sababin zuwan nasa ta hanyoyin nan ya kai matsayin a ce ingantacce ne ai ligairi wato sahihun ligairi shi yasa a gane hadisi sahihi iri biyu ne kamar yadda wanda yake hasanun ma iri biyu ne sahihi iri biyu ne hasanun ma iri biyu ne akwai sahihun li zatihi akwai sahihun ligairi akwai hasanun li zatihi akwai hasanun li gairihi ya zama kenan hawa hudu kenan sahihun li zatihi sahihun li gairihi hasanun li zatihi hasanun li gairihi ina misali kamar tini laula an ashuka kamar matanin laula an ashuka ala ummati da amartuhum bi siwaki inda kulli salati mubtaba fihi muhammadu ibn amr akwai ruwaya da turmuzi ya waito daga Muhammad ibn Amr daga Abi Salama daga Abi Hurairah to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la la ashqa la ummati la amartu bi suwaki inda kulli salat to sai zabo an yi wa shi Muhammad ibn Amr mutaba a nan an samu hadisin an abi zinadi an al-araji an abi hurairah fartafa wanda wannan isnadin ma ingantacce ne shi yasa wannan ruwa ta Muhammad ibn Amr sai ta haura a ce hasanun kawai ta kai matsayin a ce sahihun ligairi a illa dai iyaka a nan misalin da ya kawo ta wani wajen sai a ce ba shi ne na wajen ba saboda damar wannan ruwayar ta abu zinari an al'arashi an abi huraira isnadi ne ingatacce bari ma yana daga mafi ɗaukakar isnadai ingatattu da wasu na cewa duk isnadin da ya kai ga abu huraira ba kamar in ba kamar wannan abun zinadi anil araji an abi huraira illai dai iyaka ta wajen inda misalin nasa zai kai shine in an dubi ruwaya shi wato muhammad ibn amr banda shi an gamu akan cewa adali ne amma inda magana take a kansa shine kiyayewarsa ba ta kai can yadda ake bukata ga wanda za su ruwaito hadisi ya ce hadisin ingantacce ne ba kiyayewar tasa ba ta karasa ba to wannan ne yasa hadisinsa za a ce hadisin hasan amma a wannan tun da yake gashi wani hadisin da ya rawaito ya zo ta wata fuska wanda za a ce hadisin sahihun ne ma to shi ma ta sa ruwaya sai ta zama ta kai matsayin a ce sahihun ligairi amma da abin da ya fi kamata a ce ma hadisin da amma da bai zo da isnadin da za a ce sahihun lizatihi ba to amma ya zo da isnadin da za a ce hasanu da wani isnadin ma da shi ba za a ce hasanu wanda irin wannan sun haɗu sai su ɗaga hadisin ya zamo ya kai a ce hasanun am sahihun ligairi ya zamo ya kai matsayin a ce sahihun ligairi wa fi burhari ubayyu akwai hadisin da ubayyu ya ruwaito an abi daga mahaifinsa wanda buhari ya kawo shi filhail a kitabul hail cewa ba ta ambaci dawakan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ubayyu din nan hadisinsa bai kai matsayin a ce hadisi ne ingantacce ba amma dai hadisi ne kyakkyawa faddu bi afihi min afi amma sai aka samu dan uwansa wato a yi masa mutaba abu mahimmin ya masa mutaba'a sai ya zamo tun da shi dan uwan nasa ruwayarsa ta kai matsayin a ce hadisi ne ingantacce ko a ce kyakkyawa to wannan yasa hadisin nan ma ruwayar shi kansa ubayyu za a ce sahihun ligairu shi yasa dan buhari ya kawo shi a jami'u sahih ba wai ya bata sharadin sa bane tunda da ya sharanta cewa hadisi ingantacce zai kawo to wannan hadisin ma ya kai a ce hadisi ne ingantacce illa iyaka sahihun ligairihi ba da zatihi ba kamar ra'in kamar yadda hadisin da yake nan rauna ayin su ilhibri idan ya zama raunin abin da ya jawo shi ne wani a cikin maruwaita kiyayewarsa ba ta kai matsayin da ake bukata ba amma dai ba wai ana magana a kan adalcinsa ba ta fuskar adalci an gama kan cewa adalci amma ta fuskar kiyayewa ce ake ganin kiyayewarsa ba ta kai yadda ake bukata ba au insani ko ko laifin da hadisin ya gamu da shi ba za a iya cewa ingantacce ba ne a ya gamu da irsali ma'ana wanda yake tabi'i ya daga hadisi ga manzo sallallahu alaihi wasallam bai faɗi na sama da shi ba amma in banda nan isnadinsa tabbatacce ne wannan irsalin kawai shine magana da take a cikinsa ta suka auta dalilin ko ko cewa a cikin marwaitan akwai wanda yake mudallisi wanda nan gaba za a gane a kan me ake kira mudallisi ko tadalisi ma'ana dai yakan yi ruwaya daga wanda bai ji su ba ya kawo da sigar kamar ya kamar ya kawo da sigar an au jahali ko ko cewa a'a ba a san shi ba ba a tantance waye me matsayinsa ba ra'au malamai sun ga cewa yana da husnan cewa hadisin zai zamo kyakkyawa in jara bisuwa ɗari in ya zo da wata hanyar wadda muninta ko rauninta bai zamo ƙasa da wannan ba wato ita ma wato rauninta bai huce da wannan ba ko muninta bai huce da wannan ba sai su haɗu su tashi juna a ce hadisin ya tashi daga a ce rarrauna ne ya kai matsayin a ce hadisun hasan ba wa hasanun ligairi sai a ce hadisi ne kyakkyawa don duban wani isnadin da ya zo da shi misali kama a baya hadisin da aka kawo na cewa talabul ilimi fariratun ala kulli muslim hadisin nan bai zo da isnadi ɗaya wanda za a ce wannan isnadin ya samu kaiwa ba duk isnadan da ya zo da su to ba a rasa wata masoka da za a so amma kuma da yake ya zo ta hanyoyi da yawa sai zama sun haɗu sun tashi juna ya sa hadisin aka ce hadisun mashuru wa huwa hasanun ligairi hadisi ne mashuri wanda yake kyakkyawa ne don duban ya zo ta hanyoyi da yawa ko ya yi faɗe shi can a baya a baya da yake faɗar mashuri ya yi ce Sauka sinai ne, sahihu sai ne ko bai dai kawai ka ka kiyaye babin mashurin ko wani musulun lirin juma'ati kabarin ilimi ko kabarin ilimi wa hassanu hadisa dalabin ilimi kaga abin da ya faɗa kenan malamai sun ce hadisin ya kai matsayin a ce kyakkyawa ne amma duban hanyoyin da ya bi ya zo kana da jami'in bayanin ilimi na na ibn abdulbari ba ka da shi ba sai ka nemo shi jami'in bayanin ilimi wa farin na ibn abdulbari littafi ne mai muhimmanci ya kawo hanyoyin hadisa isinadan da hadisin ya zo da shi ka neme shi fakihu wa mutu fakihu kana da shi alfakihu wa mutu fakihu na hadibul bagadadi wanda yake mu'asirin ibn abdulbari ne ko shekara ɗaya sai wafati sun yi da tattafai kowa ya littafi kamar akan abin da ɗaya ne ba wai da cewa sun haɗu ba ko ɗayan ya san da yin ɗaya ɗaya ya sa wa nasa alfakihu wa mutu fakihu ɗaya kuma ya sa bayanin farali bayanin bayanin ilimi wa farali ko to na hau hadisi mar'atin da zo na wani misali kamar hadisin matar da aka aure ta ko uftikan da alai mijinta ya ba ta sirraƙin takalmi kafa ɗaya faɗi kafa ɗaya manzo Allah ce da ita to kin yadda ki ba da kanki akan a baki takalma biyu ta kalma kafa ɗaya ta ce kwarai to lalace a shi kenan auren ya yi sun marariya ta yadda ta ce ta yadda ta turmuzi hadisin da turmuzi ya ruwaito shi wa fi rijali asim akwai asimu a cikin isnadi wanda shi asimu ba a tumsarsa ta fuskar adalci amma inda magana take a kansa dangane da kiyayewarsa kiyayewarsa ce ba ta kai matsayin da ake bukata ba domin hadisun kama wajen malamai da yawa inda shi kaɗai ya ruwaito bai huce a ce hadisun ra'ikun hadisi ne rarrauna amma ligar da zata rike fawa ƙarin ya kai matsayin a ce hadisi ne kyakkyawa don ya zo ta wata hanya ya zo ta wata hanyar da ta goya wa wannan hanyar ta asini baya sai ya zamo ya kai matsayin a ce hadisun hassanun ligairihim وفيه أمد للمشيني حديث جمعة akwai hada hadisin ma da tirmidhi ya ruwaito wanda laifinsa a cikin isnadin akwai mai tadalisi shine wa hushaimu hushaimu to amma tare da haka tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa saboda me rawahu taimi saboda taimi ya ruwaito shi shi ko taimi ba a tuntarsa da tadalisi amintacce ne shi ya sa sai ruwa can ta hushe mu ta samu ruwa in aka haɗa da ruwa nan ta taimi ya zama ko da ruwa ta hushe mu ya ta kai matsayin a ce hadisu hasanu ligaini ma rafu li fiskimarawa hadisu da ya zama rarrauna saboda wanda ya ruwaito shi fasiki ne damiyan da to wannan ba zai samu ruwa ba yoki ma sawo don wani irinsa ya zo ya dace da shi a nan ne za a ga shi abdullahi ya yi bayani wanda siyuti sai zama shi da ya zo bayanin ya yi wanda malamai da su karɓa ba amma shi wanda na shi abdullahi shi ne karɓaɓɓen magana da shi siyuti a alfiyarsa sai yake nuna cewa to ai hadisi ko da ana tuhumtar ma wanda ya rawaito shi da cewa ba adali ba ne to amma ya zo ta hanyoyi da yawa haka zan sai ya dora amma malamai suka ce ko kaɗan irin wannan ma abin da yake ƙara lalata hadisi saboda hadisi a ga ya kasa zuwa ta hannun waɗanda suke adalai sai dai ta hannun wanda ba adalai ba to ai sai ƙara sa ma a yi tuhuma a kan hadisi ko irin ya za a yi magana ya zama ba za a yi ta daga bakin na kirki ko sau ɗaya ba sai dai a ta jin ta daga bakin waɗanda ake ganin da magana a kansu ai ya zama suka ne ƙara suka ne a kai ko wa mai kuma sanin sahihu wanda ya ce wannan hadisi kyakkyawa ne ingantacce kamar turmuzi wanda su dewa yana amfani da wannan ibara muran jido za a ce yana kai kawo ne a game da cewa isnadin da hadisin ya zo da shi ya bai huce a ce hasanun ba ko ko ya kai a ce sahihu to shi yasa sai ya hada a ce hasanun sahihu ba to anan kenan ya zama akwai harfin adafi da aka shafe hasanun au sahihu isnadin hadisin nan kyakkyawa ne ko kuma ingantacce au da hana tarjihu har zuwa rinjayarwa ya bayyana yanzu dai ke gano da zai rinjaya da ɓangaren da za a ce kyakkyawa ne kaɗai ba ko ko ɓangaren da za a ce ingantacce ne ba shi yasa ya kawo abin a hatsi wannan mafita ɗaya kenan da aka kawo a kan nan ba ita kenan kawai ba akwai mafita wajen guda biyar da aka kawo a kan cewa sanin sahihu akwai wanda suka ce a abinda ake nufi shine hadisin ya zo da sinadarai biyu wanda ɗaya daga cikin sinadarai kyakkyawa ne ɗayan ingantacce to amma aka yi sanadi da cewa to ai in haka ne ya a wani wajen jirmizi yakan ce haza hadisun hasanun sahihu la na arifuhu illa min hazal waje ya ce hadisin na fuska ɗaya ke zo yaushe za a ce kaga ba za a ce ya zo ta fuska biyu ba ɗaya fuskan kyakkyawa ɗaya fuskan ingantacce shi ya sa sai zama wannan tawilin ya gamu da suka daga wajen malamai wal mushbihu alladhi yuqalu nasab hadisi da ake cewa haza hadisun mushbihu shine wanda yana da da a ce haza hadisun hasan inji wasu malama aw huwa ko kuma hadisi da za a ce mushbihun shine wanda yake kyakkyawa wanda yake kyakkyawa fi kauli abi hatim wannan ibara tana zuwa a maganar abu hatim abu hatimin rabi cewa akwai hadisai wanda suke mush bi haka sun yi kama da a ce kyawawa ne to shi mushuru ne wanda ji wasu suka ce wanda yake dam da a ce hadisu hasan ko kuma dai a hadisu mushuru shi ne wanda ma za a ce hadisu hasan shi yasa a zama kalmomi ne guda biyu da ake amfani da su a kan abu daya wuri wasu malamai ranar da sai a tashi almahakozu ko to na
kamar su da nisi duk da shi suka ne a hadisi amma an samu ta zama da yadda cikin fasahisa eh shi yasa waɗannan duka ɗinsu da suka wato in ba su bayyana da shi ba ba a karɓarsa sai dai in ya zo ta wata fuskar kuma daban wanda an bayyana da shi yawwa duk wanda yake tafiye su ne wani hadisi da an ko ƙara ko duk wani abu wanda ta yi ba lalle ya ji ba to ba za a karɓa ba ba za a kuma da wani hadisi in ya zo ta wata hanya wanda ke tabbatacce amma wanda ya ruwaito da haddasana ko sami ido ko haddasani to wannan sai a karɓa kamar yadda sai wato wannan malamin sirar na muhammadu isaka muhammadu isaka wannan tarihi ne ya iya tarihi yakan yi tarihi ma da zai dakatar a ɗauka lalle ya ji amma in ba bayyana waye da cewa lalle ya ji ba ba a kafa hujja da hadisinsa sai dai in ya zo ta wata hanyar tabbatacciya to ya magana kan musaba a dinnan dole sai wanda zai wani musaba a ya zama muhajirin sa ko kuwa a koda ba wannan a ciki ba sai da lissan hada zamani ba kawai hadisin da ya ruwaito kai ma ka ruwaito illa iyaka mutaba'a cikakkiya to ita ce take bukatar nau'i na hada zamani saboda in ka akwai mutaba'a tamma wanda da ta wajen wanda ka ruwaito wani ma ya ruwaito to kaga ba da za a yi a ce ya ruwaito ta wajen wanda ka ruwaito a, sai in ya hada zamani da kai ko kaka ko yawa dole sai an samu wani nau'i na hada zamani ko kaka yawa to alhamdulillah sai ya ji a ina ne za a